yan uwa ta kai sai abin da na so in yi bayani ga yan uwa a game da wannan rana yau muna rana ta farko ta wata muharram rana wadda ita ce shekara ta hijira ta musulunci wanda irin wannan lokaci in ya zo lokaci ne na nutsuwa ba kwaramniya ba mutum ya zamana shi kadai ya diba abin da ya baya in na kware ne ka yi kokarin ci gaba da shi in lala ne ka yi kokarin kauce mishi kuma ka tsaya ka diba mahimmancin lokaci yan uwa cewa lokaci lalle da shekara ta kare amma cikin kwanakin mu ne yan uwa wani yanki mai yawa kwana 300 da wani abu da 50 da wani abu suka kare yan uwa irin wannan lokaci ne na tunani na sanin mahimmancin kimar lokaci wani yan waɗanda za ka san mahimmancin lokaci sai idan ka zamna ka diba wani naka misali barawar haka abokinka ne dan uwanka ne tare kuke rayuwa ku ci ku sha ku komi tare yau baya nan inda zan kaddara muhimmancin lokaci yau misali inda zaka je makwatan garinku da masu kuɗi da talakawa da masu iko yau inda zaka ce zaka ba wani duk abin da ya mallaka gaba ɗaya duniya ya ya bada za a bashi segon ɗaya ya hoto duniya ya kalmar la ilaha illallah da ya bada amma ya huce ya kare musu to kai tunda Allah ya raya ka har yanzu kana cikin rayuwa abin da yake gare ga mai hankali ka yi ƙoƙarin ribatar abin da ya ma saura baya ka yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala ka yi ƙoƙarin gyaran abin da ya huce in na ƙari ne ka ƙara da yakan yi yanwa baɗo haka baka nan ko ba ma nan ya kun imanin da barawar haka wani ne a wani ko iya baɗo haka mun wasu ne ba mun ba wani abin da ƙa'ida ta ta rayuwa haka yanwa haka rayuwa take ta zo ta huce yadda da wata ra'a haka wallahi wata yan shekaru ka zo nan ko babu shi ko babu shi an koma ga Allah subhanahu wataala da haka ƴan uwa tunda hanya ce sananna kuma babu shakka a kanta ba a neman kai imani da mutuwa don kowa ya san ita ya dade ta abinda ake nema ga mai hankali ya tsaya ya ma kanshi da sahi kahin a maka lissahi ka ba kanka lissahi ka yi kokarin ribatar ƴan rayuwa ce ƴan guntuwa ƴan uwa rayuwar duniya rayuwa ce ƴan gajera amma za ma sakamakon rayuwa ta hal abadan abada kana rayuwa ce mai kima gaske mai tsada gaske ga wanda ya fahimci hakikanin rayuwa ta duniya muna fata yanwa Allah taimake mu mu fahimci irin wannan rayuwa ta lokaci zuwa lokaci mu tsaya mai tunani mu aka mu raskona ta rayuwa ta gaba bayan ta baya ta wuce muna fata Allah taimake mu haka yanwa wannan shekara za ta hijira hijira me ka hijira yanwa hijira wani abu ne mai girma a musulunci wanda baiwa musulmi ya mancarci har abada yan wannan addini ya zo musulmi a makka da manzan da sauran musulmi a makka ga manzan Allah ana cutar da su suna neman kawo addinin Allah suna neman yaƙi da gumaka da shirka iri-iri amma gallazawa cutarwa a kashewa ne a bawa na kashi abin ya kai gaya manzana ya ba sauran sahabbai da farko suka hijira habasha ko suka tai madina karshe dai Allah subhanahu wataala ya ba manzan shi umarnin tashi daga makka da garin shirka kuma ban gari mai girma amma an gama Allah da wani Allah ba shi umarnin maza maza kamar wannan gari bayan an kulle makici za a kashe shi cikin dare an kulle makicin za a gama gaba daya a gama dukkan kabilu a wuri guda a zo a mai bugu guda ina an kare shi kenan kun ba mu iya ramawa Allah ya bashi labari ga abin da aka kulla amma komin take yau cikin dare ka fita haka yau kana shine asalin hijira ya bar garin makka da dai yan wabin doguwa kisa ce doguwa karshe dai ya tafi madina in wannan hijira ce ake magana a yau hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya an shiga da biyu in abin kaman jiya kaman jiya in wani idan na baka labarin shekara dubu da rabi kai ma wata ran za a baka labarinka tabbas wannan wani an yi abin kwarai ne ake ba labari wannan hijira ce bayan manzan ya koma ga Allah abubakar ya koma ga Allah lokacin umar bin khattab daula ta fara girma yanzu ana neman ya da nizami tarihi musan in muka aji musan wannan aikin shekara nawa ne da mi za tarihi shawara iri iri a doki na turawa na mujusawa na ina da karshe dai aka ba da shawarar ɗaukar hijira da suka ce a ɗauka daga maududi daga aihuwa shi suka ce a'a daga aiko shi aka ce a ƙarshe dai aka ba da shawara a ɗauki babban al'amari mai girma a rayuwar musulmi shine hijira daga makka zuwa madina aka ɗauki wannan lokaci da shawarar yarda umar usman ali kowa ya amince da sauran sahabbai aka rijal za mu ɗauki hijira daga makka zuwa madina shine horkon shekara ta musulunci to shi ma ba wannan wannan wata za a ɗauka dan manzana ya isa madina a rabi'a awwal in ma sha biyu kaza shi da rabi'u ya saka garin madina ya sa madina cikin watan rabi'u wal a dauka rabi'u sai a dauka muharram ƙarshe dai aka ce a ɗauka muharram me yasa aka ɗauka muharram ganin shine asalin yin hijira zawwal ansar baitul aqaba sun zo da tawaga kamar da cikin wannan kamar mutum jabir bin abdullah jabir bin abdullah ya ba labarin cewa muna madina muka ga manzon Allah a makka iya gudu iya boye iya buya ana gana da mishi ce muna madina cikin nutsuwa ce wallahi wannan bai yiwu a saki shawara wannan shi sababin shawara ta ansar maza maza mu je madina aka yi katarin shekara lokacin aikin haji suka yi shawara sama da mutum saba'in suka tahi makka a zahiri aikin haji na cikin jahiliya amma sun je su manzon Allah shawara ya zo madina su ɗauke shi kamar ɗan gida za su kare shi dukiya da komai za su kare shi haka dalilin ke daga nan ne a wannan wata na muharram abin yi wakana suka zo garin makka da sunan aikin haji aka da abin abin dogo ne manzana an cikin dare aka yi magama lokaci kaza a akaba za mu gamu da kai mu tattauna cikin dare manzana ba abbas labari ga abin da nake shirin yi da ni da ansar abbas bai musulunta ba amma ganin mutum da naka mutum ke sanna shi cikin dare aka je da shi ga ansar matasa na ansar da 'yan litijawa kaɗan suka taso mun zo mu baka damar ka bar wannan gari naka da ake galla zama ana cutar da kai ka tafi madina za mu kare ka yadda muke kare iyamu da dukiyarmu a nan za a yi mubaya'a ɗaya cikin ansar ta ku tsaya wannan wa za ku ɗauko na al'amari mai girma za ku ɗauki adawa da duniya gaba ɗaya wannan sa hannu ga mubaya'a rikici ne babba ku san da girma abin da za ku ɗauka ko ku dangana kuma tsorata ne amma ba karamin aiki bane ba ku ba mu zana mubaya akan haka suka ce in ma me zai wakana za mu yi mubaya suka yi mubaya kai mubaya abbas ya dibi wani yara yace wannan din naga alam duk yara ne na san mutanen madina na san da tijan madina ina ga duk yara ne ka aje ko mun dan dan wana suka ce haba abbas ta yanzu zan burshi karshe dai anan annabi ya mubaya da ansar a wannan lokaci na cikin aikin haji shine asalin dan ba na zuwan shi Madina bayan dai abin da ya wakana ya maka wannan tarihi ne ake bada labari daga shine kenan aka dawo dan ba ya ce kenan watan Muharram shi aka doka daga nan ne wannan hijira zawa yau ake shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu muka fara muna fata yan wa Allah taimake mu da tsayawa da diba rayuwarmu mu diba lokaci muhimmancin lokaci kuma mu muna fatar ba mu san mun je ko mun je ba amma tun ta wuce yanzu mu yi kokarin gyaran abin da ya mana saura na lokaci Allah taimake mu yin aiki alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرم إلي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yi muna juma'a daya ga wata na Muharram hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga wata na takwas shekara dubu biyu da ishirin alamun jagoranci yan uwa a irin wannan lokaci kamar muka sani gaba dai kenan a farkon wannan wata na muharram muna wata allah subhanahu wa ta'ala taimake mu da gyara ayyukanmu na alkhairi Allah sa mu kara mara kyau kuma Allah sa mu bari wannan lokaci ne na tsayawa mutum ya diba rayuwar shi kuma ya ma Allah godiya da ya raya shi zuwa wannan lokaci wanda bara war haka da dama cikin yan uwa da su muka rayu muka ci muka sha a wannan rana mayo ba sa mu kuma ga muna raye wannan za mu hada godiya kan wannan wanda suka cika Allah ya kansu ya gafarta musu mu da muka saura Allah ya gafarta mu kurakuran kuma Allah samu cika da imani kenan wannan shine darasi an wa rayuwa abu ne kwarai mai tsadar gaske mai ribar gaske ga mai imani misali wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labarin wani bayanin wani mas'ala da wani mutum ne guda biyu ɗaya ya cika ya shahada ɗaya bayan shi da shekara guda mutu annabi yake bayanin wannan na baya zai yi wancan duk da shahada ce da matsayi suke mamaki ya haka ce buku ga wannan bawan allah a wannan shekara azumi nawayi sallah nawayi aiki alheri nawayi tsawon shekara guda ya ce ka guda ba karama bane amma dan dai gura bane da yawa ce kwarai abinta da yawa ne an wani lokaci abu ne mai tsada gaske kwarai mutum bai sanin tsada shi sai lokacin da ya riba wanda Allah ba cikawa wanda inda za a ba mutum shawara duk irin abin da ya taba ma gwagwarmar ya halaka haram duk irin abin da ya mallaka gaba daya inda za ba shawara a mai lokacin duniya kai minti daya ya kalma daya ta shahada wanda zai bada abin kun babu damar yi ba shi damar yi kan za an baka dama ka yi dubu dubu ka yi ta yi na ga baka kawo a kada wannan wannan ni'ima Allah ce muke mu da ribatar rayuwa a darasi da ya gabata mun tsaya cikin sautin isra aya ta 63 kenan yau insha Allah ganin dan ya ina ganin ne za mu hukun hukun ayat 63 saboda darasin namu da zo daidai kayan nan akwai ganin yau mun yi juma'a cikin lokacin ruwa ganin wasu sunuka magana ya aka yi ba a ba gama sallah biyu ba a gamawa ne da juma'a da azor daga jawabi ana gamawa in ta kama ni amma abin da ya sa ban yi ba jam'in ganin na hutu hadiri kamar ruwa da zafi kuma na zo an hada jajen akwai ruwa akwai ruwa kenan shi kan shi zama dukkan ta hurba gaba ɗaya rufe larabci an kuni ba san ba larabci gaba ɗaya kun na ka aya ɗaya aya biyu za isa da mahiya ba duk su larabci da mahiya kamar ni kun da yi na ake kun an saba yan hudu ba kun saba ne aka yi dogon larabci ba wani dogon kada wata dogon larabci ba kana ka ayyukun ayar da kuna san kun kasa bayani da kai hausa kai larabci duk bayani ne ba kan Allah wajen da wata ba zai musu gani yanzu suke dole larabci wannan kamar su doka ce da Allah ina ga akwai wannan masala an wa su bimbal majalisi ne na malaman su kudi akan wani masala an kawo musu labarin indiya an samu matsala a wasu wurare ganin su a can dama irin su bukhara da su imam bukhari duk wani ka can gabas su ba san ma a kayan lauci a fasara a tarjama kurin malami zai hau gari ya yi bayani ya yi bayani a duk kyau azizi a anguka kurin a ka aya a yi bayani ba wani maganar larabci da ba laraba bane ba sai wasu ka cewa to ya za a yi hudu ba babu larabci wani abin ya kawo ban majalisi su a can da malaman da ba na masa ba akwai masu ganin gaba ɗaya ma har aya ta kata da wasu mutanen kudu ba ta yi kuma juma ta daidai haka ma ya dace gaba ɗaya ba wata aya to amma su shawarar su ta majalisar na na masu saudiya suka ce abin da zai kawo kwancin hankali abin da ya yi ayoyin qur'ani a jero su da yadda suka zo hadisai a kawo su da suka zo kuma da ne yawa mutane bayani da hausarsu kaga haka an rike cin lokaci na dogon larabci wanda an gama tun ɗari da ba samu ɗaya ko biyu mai ciki wani lokaci shi ma limamin karantawa ce yake larabcin na ce a fasara ne ka samu matsala sau da yawa kudin karanta suke ko da karanta ne ta jama ka dai ko gaya bayani na ce abu da lalila matsala ce wani ma kufin hudu ba zai yi daga saudiya ko daga ina ko daga yami ya fasarar ta abin da ya sani kenan ka ku ɗauka wannan dogon larabci zan yi shi gaske magana da cikin ƙa'ida abin da yake magana kan babba ayin ƙwa'an da sunna domin da balarabe ya magana da bahaushe ya magana da bagwari ya magana ingilishi ya magana isra'ilanci duk magana inda ba ta lauta magana ce duk magana inda ba ta lauta kusurin da magana wannan yan wake kawo su yan wasu ga matsalar an saka iyaye wa sallah ko ta ɓaci in kai addu'a da hausar ka a sallah wani mace ta ɓaci don kaɓa to yanzu ba tambaya waye ce ta ɓaci shi Allah ba mu ta annabi ya bayani wuraren addu'o'i a sallar sujada yadda ce mutum kai ya tudo shi da shi balarabe in yi magana a sallah ta ɓaci ba ta ɓaci ba shi balarabe kenan shi ne magana a sallah yadda balarabe zai yi magana in dai ba ta Allah da ta annabi ta yi magana a sallah ta ɓaci kai ma ba haushi kai ma ba gwari ya ta ɓaci da haka kenan lokacin da kake addu'a ba sun ta magana ba sunan ta ibada ka gane da balarabe da ma'aushi da bawari in zai addu'a sunan ta ibada ba kiranta yayi yayi hira ba can ta bace to wannan mugun fi'in da suke fata mata ne addini a ce wani kai hana ka addu'a zan kai ba balarabe bane ba to sha Allah ne ba ne Allah shi Allah ba ne ko balarabe ne Allah ubangiji kowa ne kuma kowa bawa ne ga Allah iya bukata ga Allah Allah duk kowa bukata shi abinda ake magana ganin larabci harshe ne mai daraja da shi ne da harshen ƙur'ani da annaba shugaba annabawa shi ne malamai makwata suke cewa idan ka yi larabci kuma da shi ne magana ka yi da larabci shi yake amma bayan magabaci da ce ko abu hanifa ko maliki ko shafi ko abu hanbal babu wanda ya ce ba addu'a da hausa ka babu amma na magana idan baka iyawa suka ce ka yi an baka in ka yi larabci ka yi larabci shi yayi amma ha ce wa ma musalla sallaka lahiyar da lau kayan waje ta ita ma hudu ba haka ne a takaice kurin a wani da ake wa'azi a jiyan guwa a yi wa'azi a yi wa'azi shine zai iya ja ayoyin qur'ani da sunna a yi bayani da hausa kuna ci za ku daga Allah subhanahu ta'ala kuma da farko abin kayan abin ya yawa haka muke hudu hudu mutanta nan shi ka talatin talatin baya haka muke ba mutsala komi kada aka yawa ko abu irin iri a ciki kowa ya gara shi sai ka kowa da ra'ayi ne a ta da giwa ba a tsala komi daidai ne a yi jawo a jihar a yi bayani ko a gane kenan shi yasa yau kenan ban yi ba larabci na yi aya ta ɗaya bi maka ɗaya kenan ganin na zo na gaugauta hudu ba da sallah dan a yi awatsi ina gudun domin ina tausaya ma yan waje don wani ina zama na kayan sallama ruwa zai zubu wannan shi sababin da sake nan bai yi ba jami'in sallah ba dan bai ba ana iya yi eh ana yi amma ba kun mu gane nan gyara wasu na ɗaukar jami'in sallah kamar ta sunna ce ta kasaro ka aida in bai ba an lai idan aka tambaye ka annabi sallallahu alaihi wasallam sau da jami'in sallah saboda ruwa bakkawa bai da maka manzo Allah ya jami'a dalilin ruwa ya jami'a kaza ba da dama amma me madogara ta mace ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama salloli azhar asar gaba da isha lokaci ibnu abbas sai annabi ya ka dai doki kunci ke din da samu matsala ruwa iya ciki da dole kan ta zo an da gama sallah kan wata da ruwa shi ne kawai magana annabi ruwa ne akai ka ce da ruwan da akai an ce ga lokacin da aka yi to bai so kan ba kamar wani laifi ne amma aka tuma limamin dan bai ba jami'in sallah a'a bukata ce in ta kama yi kun ba bane amma cewa dan ba yi ba na yakan yi jami'in sallah ta bulaguro wani lokaci jami'in wani lokaci kuma ya kuce a lokacin da haka ga cikin fatalibin ta yi ne tukar mas'ala mutane suna gama bambancin suna gama kasar da jami'i jami'i ke bukata ana iya yi ana iya ƙi yi ko da sababu idan kan mu ɗauka abu ne na ƙa'ida har ma amina kamar sallah kun da mana kun kun jami'i zai kamar ƙa'ida ce har wasu ƴan uwa na je wani wuri na fita wani wuri da ranar ilimi ba mu hadiri ko ɗaya a sama an yi ruwa waɗe ƙwarar mata ɗan gudu wani aka jami'in sallah ko mai sa wa'an ce za ka yi wahalar wani caɓi su kuma kan kan caɓi ma masu maki suna cewa da dare ne gudun kakka fada ruwa to kai ba malike ba gaba wani sun daga kurin haka na kurin babu haɗi kuɗi allah allah babu kuɗi wasu sama babu haɗi kuɗi ko kurin hujja su wai wa akwai ƙwarar mata ɗan gudu kuma ba shi ƙwarar mata yawa wai kun da ne don haka wani aka wannan shi ke kawo kuma su kyama ba da ta ta suna kyama ba da wannan kuskure ya suka sa kan ba'i makamar lahi ne a ko na shi a bakaya kan dalili shi ne fikin salaf ka yi komi da dalili da magabata suke kai irin su magabata suna jami'in sallah da dalili ruwan ne ake tsammani iya saukowa ne zai sauko ba samu matsala sai mu gama muna dama mu amma haka ba dalilin komi gaskiya matsala ce Allah ta mutum ya rama bismillah
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا
واستفزز واستفزز واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وانت أبي بايا labari da Allah subhanahu wata'ala ya bamu na lokacin da ya yi umarni ga mala'iku a ciki iblis na cikinsu na su yi sujada ga adam kuma suka bi umarnin Allah su mala'iku shi iblis ya yi kiya ya kawo wani hamzarin banza iya ga shi ya za a yi sujada ga laka ga tabo wannan abin ya sa ce ba zai ba ƙarshe dai Allah ya la'ance shi da jin wannan la'anta ta tsinuwa da aka mishi ya dauki alkawali ga Allah subhanahu ta'ala cewa wannan bawan Allah ya Allah wannan bawa naka da ka hihita a kaina ka karrama shi a kaina to ni kuma ki alkawali in hakka mun jinkiri zuwa tashin kiyama ni kuma zan tumbuke zan halaka da al'ummar zuriyar shi illa in kadan wanda tsira haka ya alkawali to wannan abu da yayi shine Allah subhanahu ta'ala. ya ce izhab qala izhab sahih kenan da wannan abin da ya tambaya da alƙawarin da yayi Allah bai tafi baiwa ba na alaka da adam ya ce amma alƙawarin da Allah ya dauka faman tabi'aka min duk wanda ya bi ka a cikin wannan iya ko zuriya ta wannan bawa na adam fa inna jahannama jaza'ukum jaza'un mafura jahannama ce sakamako kuma sakamako da Allah ya rufe sai ya cika cikakken sakamako Allah zai cika jahannama da dukai da duk wanda ya duka haka Allah ya faɗa yanzu kuma Allah ya bashi damar hanyoyi da zai iya bi kuma mu an gaya mana hanyoyi ya mai hankali me Allah ya ce wastafaziz man istata'ata minhu ka huzgo ko ka rinjayi yaram da duk wanda ka samu iko a cikin su da sautin da sauti da magana in ma kai tsaye in ma ta wasuwasi ta 'ya'yan shaidan masu kira zuwa ga halaka masu kira zuwa ga hanyar banza duk da nan yau misalin kafa talabijin kafa rediyo kayan kaji tasha ɗaya da ayyari kaji ɗari da banza ɗari ya kaji kaji ɗaya da addini yake ta kama hada ta tasha wani wani wani kanar wata wani an- wani wani satelit mai tasha ce ɗari bakwai wanda za ta samu biyu uku ta addini duk hanyoyin nan ko na ɓatarwa ai dai su karara kenan hanyar masu kira na sautaka masu kira zuwa ga hanyar banza zuwa ga bata shi sautaka da abin da shi da ita yayan shi duk mabaci duk mabannaci halakake yayan shi ne za ta tauga shi wa ajalib alaihim bi khailik wa rajlik kuma ka janyo su ka hus ka musu tsakamakon ka musu kira ta hanyar ɗan ɗan ma'ana mahaya ne ɗan dawakai ne a ɗan ƙawa ne kenan ta kowace hanya an ba shi dama masu yawo abin hawa da 'yan kafa duk rundunar shi su nemo janyo mai kiliyan su ja mashi jama'a 'yan zama a gidan wuta wa shahararru fil amal kuma ka yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu kuɗi da ruwa rashawa algushu da mara kusan da hanyoyin cewa na a ci haram misali ban labarin cewa mutane zamani zai zo kamar kuna ci a yau zamani zai zo ya ji na zamanin na ban labarin mai mayakan zai zamani zai ɗan adam ba ruwan mutane ma mai halakan yara zamani zai zo a wannan al'umma ba ruwan mutane ma kace halaka ma ya kamar kawar ba kawai ne ma kace magana halaka kurin dukiya ko akwai tara a kowane hali kurin mutane zai su tara wannan iya daga cikin hanyoyin da shi ɗan kirin ya adam tara dukiya ta haram kuma abin abin abin ya ya ma bai ma cewa wani ma zai ce maka ba na ina ta halaka ba muka akwai halaka kullum halaka shirme ne ya daga cikin hudu bashi da aka ce ma yanzu an ka ce ma halaka na ta halaka akwai ta yana a samu halaka haka akwai haram ko ne akwai ko ne baka nema bane babu ce babu babu ce maka wallahi a duniya babu halaka kai ya ce ni ko ya cikin wacin hudu bashi da akwai halaka akwai haram Allah wani ko ne ka nemo wannan halaka wajen Allah shine Qur'an to kenan kai musta kai tare da cikin dukiyoyi ke ta neman ta tara dukiya ta haramu shi tarayya cikin dukiya ya ce fil amwal wal aulad haka cikin iya dukiya da iya da raka wa iya lalatattu tara ma hankali tara ma gari hankali ɗan duniya kuna a sun zai shi kuna ya gudun sama kowa ga sunan dai ana kallo wani sai kalima kuli sama tsoron suke amma Allah mutu akwai mutum tsoron sa wasu akwai sa ne gugun garza kuma da aka da yana gari tun da garma kowa to shi ne cewa hanye kenan ta iyan banza da ratatun tsiya za su tashi kalin kowa to shi ne annabi ya karanta da al'umma bukhari sun sai muslim hada kan sai bukhari wannan yake cewa wata cewa bayan akwai tarbiyya amma musulunci kahin ka a yaran ma annabi ya karantar da mu da hanyoyin kariyar makircin shi ɗani sun sani bukari a musulun zan ake cewa wanda allah ya sa za shi wajen iyalan shi a lokacin zuwa iyalai ka ajiye hankalin kai suna a nan ma kaka sa sha'awa a gaba kurin a dabba eh kamar dabba kun sha'awa kake a danka a nan ma akwai suna kun zata maka amfani da maka tamar na bayan ka amfani ya ce duk wanda za shi wajen iyalan shi sai ya ce bismillahi allahumma jannibna shaytana wajen bi shaitan ma razaqatana manzala ce inda Allah zai kaddara samun da a wannan saduwa shaitani bai iya cutar da shi har abada wannan ruwa abu kaza sun sai musu kaga tun ka hadin yazo ka nemi kariya a wajen Allah ya kare shi ba ya zo ba ga gare ka wannan shine hanyoyi da shi ke bi wajen halakar da ɗiyan adam ta dukiya da ɗiya yace wa idhum وما يدوم الشيطان إلا غرورا كما كيتمس القول روبو كذا دنيا هذا كنا كذا مولي كنا كنا إذا سكت سنة شكانا ما سنة شكانا كنا أنا إذا كباك توبا هذا كذا كريم كل شيء إذا كباك توبا شو ما جدا كذا قوم بنزا يا رب بنزا جدا كذا قوم بنزا ما جوا يا رب بنزا ما جوا يمكن كل كلش أقول لهم أنا ما أقول شيء بس بلش كم تاسع كأنه كل شيء سورنتا ana samun wani bawan Allah da ya kurce mu gwargaba ya tuba akan samu haka nan amma da yawa in ga tsohon tsohon banza yaron banza ne daga yaron ta tashi ya kurci ne wuce kuma yawa ta haka bane kenan kudu ba shi dan ce kaka yarda da cewa ai ka tuba cewa zan tuba zan tuba hadari ne ya ce kudu ba shi dan ya sa maka tasawuf tasawuf zan yi zan yi kana nan kwaram nawa kai suka mutu da janaba ta zina nawa nan ma kana ba nawa bai bi wankan da janaba ma na a gidan karo kuma su gidan karuwa wallahi wani tsarar gaba kuma na san abin cewa ya yi kewaye ya yi je ya yi aikin banza iya tare da ita wumai wadda wadda mutu ta sa ihu matan aka huto gashi a yadda a likita an yayi da an samu yanzu a samu kuma ba ko na samu ai ba san an asalin ka arzika haka nan hudu ba shi dan ce ka rika magana cewa ai zan tuba in ga akwai tuba lalle akwai tuba ko ne da tuba amma wa gama lokacin mutoka na kenan shi ɗanka suna mutane tasawuf zan yi zan yi kokarin ka gano kudanka ka gyara kudin shi ya magana eh shi ne kudin ya ce ka musu alƙawari na rubu in duke ce hana kakkashe kai maka son ka tara kai maka na iya kana wani ya sama tunani kakkashe kakka ba da kai maka yi abinka ya hana ka aikin alheri ya sa ka tura ka aikin manna haka shi ɗaya ke wa ido da ce ma dukiyar illa gurura shaidan ba abin da kiran azawa ma idan shaidan illa gurura ba abin da shaidan kiya ba yake yan adam sai alƙawalin rudu ya turfan ka kuran gururin da gurudun da kuran da haka ya Allah ci inna ibadi inna ibadi لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
إن عبادي وأنا على شباينا إن باي وأنت ألا يزعبا sai musu kariya daga shirin shi yani Allah sama alarin su kenan duk bala'in shi akwai zai bari duk bandin da zai yi akwai wanda Allah kare kun baƙe musu komi kenan bayan da Allah ya kare laisa laka alim sultan baka da dama wani karfin batar da su lalle zai banna amma Allah ya hana shi bata ko bata kowa zai bata wanda ya bata bakin raban shi kuma kafa da rabbika wakila Allah shine wakilin kowa kai ka kare ka barun tabbas Allah ci gaba ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر ubangijinku da ake kira ku kaɗaita da ibada shi ne ke tahiyarinku da jirgin ruwa a cikin teku ƙudurin shi ce ta sa jirgin ruwa ke tahiya bai nutse ba zan an rawa gajewar fada illa shi ta adam ka eh akwai wani sekire da ya sa ake kaza ake kaza kuma imani wannan Allah ya sa sekiren da abun bai nutsewa haka Allah ya shirya yake jirgin ruwa bai nutsewa kuma yake tahiya da tabtagu min fadalihi Allah ya wannan tsari na jirgin ruwa kai nutse don ku nemi fadala ta Allah yan wajen ci gaba da ɗan adam ne har a yau babu hanya ta isar da sako da ni'ima ta Allah ga bayan Allah irin ta hanyar jirgin ruwa duniya da mota ta ɗauka talamta ɗauka jirgi ɗauka ba su kai ba ɗaya cikin goma abinda ba soke ɗauka in ya kayan ajiye ne musu ta ɗaukowa su kamu ba bakin gaba in wa hikimar Allah idan ka dibi hikimar isar da ni'ima ta Allah yau idan ka dibi duniya wale ire-iren wani wanda ya gano kullum wasu matar da yamunci kun ya kara ya gyara mace kullum yanci ne inda a ce yau misali za a ce wannan ni'ima ba ta yau gidan gidan yau da asa Allah mutum ɗari a nan sai ya ci abincin China ko na India ko kuwa duk mai yawan sai ka ci kashi aka yi daga kilo dubu na a bato aka ɗauko aka bakin gaba sai da mata ɗauko sai ɗauko kayan da talam dubu za ta ɗauko da ta ƙare ba shi ɗaya da kayan aji a gaba kamar a da maganin ake yi hikimar Allah kenan yau za a yi oda daga indiya daga china kilo dubu na ɗan amma wata ɗaya wata biyu ta zo da magana Allah ne hikimar to wani ɗaya take ni'ima ce hanyoyin samun fadalar Allah ce kenan teku Allah ya da wannan tsari ya halittun shi ko muku ba hanyoyin isa da ni'ima ta Allah ku samu fadala ta Allah لتبتغوا من فضله don ku nemi fadar wani abu daga cikin fadala ta Allah innahu kana bikum rahima Allah game da ku bayi Allah mai tausaya muku ne kuma ba shi hankali to wannan ubangiji ta ba taurin kai wani ubangijin zai faɗi a ce ba a yi wannan zai ce a yi a ce bai iya ba shi na ɗan danawa wannan ubangijin ku lalle ubangijin ku mahalicin ku dama shi ne mahalicin ku a ce rabbukum mahalici mai iko mai kuma kan amma duk da haka rahiman ne iya mai tausaya muku bayi ya kamata mu san irin yadda Allah yake tausaya mana Allah taimake mu
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labarin da alaka shi da matsayin shi game da mu bayi wa idza masakum dur fil bahr dalla man tad'una illa ilayhi idan wani abu da matsala ya same ku a cikin teku tangal tangal barayi iska ta kado jirgi na neman dutsewa duk wani wanda kuke kira ba Allah ba babu shi kun bace kun ne ma ya Allah wayo Allah zai wayo Allah shi ka ta shegantakar mutane za ga yau misali mutum iya kiran shehu wayo shehu iya kaza kaza kana kutuban kuna ta gadama da shi ta gashi ga wannan nigiri wayo allah wayo allah inda za ka ce mishi ka je gadon shi ka ce shehu ya koro soki wallahi haɓar na kan shi ne wani haɓar da mun gajawa ya san ɗin da yake mishi shehu bai iyawa sai su Allah ko suke ce wani Allah ya amin ya san sai Allah sai shiga da kashi kenan lokacin da shiga cikin halin ko shiga cikin Allah ba duk wani abu sai ya bace ya Allah kura illa iya amma halin mutum za a shiga matsala problem a koma wayo Allah a koma ga Allah falamma najakum min al-bar lokacin da Allah ya tsiratar da ku daga wannan hadarin teku kuka koma saman doron ƙasa a arattu sai ku bijire ku bijire mu Allah da kun koma gare shi kadai yanzu kun koma ta kuma sai a koma gidan jiya kiran wani Allah Allah ce wa kana insanu kafura halin mutum ke ce mutum butuli ne shi ne kafura butulci ne iyaka butulci a kuma balaga kwayoyin adam mai yawan butulci ne kai da kasan ba me sai shi ka shi bude da kafa kuma zaka zama haka wani koma wancan mazan wanda ka bari wannan shi ne aka ce abin da ya tafi sa dalilin musulmi da wani kanta labarin ikirma da bada ikirma da ikirma bin abi jahil ikirma iya cikin wanda suka annabi ya bada wani tarkin su ko an ga zuwa da gansa bayan gudu maka annabi ya wa mutanen maka afuwa gaba daya amma ya ware wasu daga cikin akwai ikirma wanda ce ko an gansu a yana a cikin kaba a hudu su a kashe su ko a cikin kaba a gansu kabar su suna cikin zuwa mutunci ɓanna ikirma ya cikin irin wannan sai ya tsere ya bar garin maka ya ce ya shiga jirgin ruwa zai tsere ma yawa nisa kuta ba da maka yake sai allah jarabe shi a cikin jirgin ruwa jirgin ruwa iya tangal-tangal zai limi su yan maka ne an mara kiran da waza sai su masu aikin jirgin suka san me ya teku suka ce kai kai ana ba kiran kowa sai allah ba kaka shafi jirma ba kiran kowa na ya allah ba kiran kowa ya Allah ba kiran kowa aka shiga wani halin su ake suke nan sai shi da matsala wani matsala wani abu bai magana ko sai Allah kurum kiran wani abu bai magana shi to wannan abu ba shi tunani a yo in ya zaman to a irin wannan halin abun bauta dan wani wani daban bai zai kani ba ya halin to me wani shi ba kai kuma kai bai da faida ma har a halin matsala irin wannan bai ma wani ba ko to bai faɗe shi ba a nan ya ma kanshi alƙawarin kanin shi Allah in kuwa har na mutu daga cikin wannan matsala la zan koma kuma muhammad ko sai da ya mai ma baya kuma abin da yake nan ya koma ya nemi abin iso abin afuwa a shi kuma ya komo karshe zama da shi ne iya cikin komanda ki musulmi kuma gaba sai ka ya zama komanda ne musulmi kwarai gaba Allah Allah ta goshi kenan haka halin mutum yake zai shiga matsala a koma ga Allah an samu lafiya a koma gidan jiya Allah kiyaye in hakan bai dace ba butulci nan kafuwar gidan butulci zargi ne na jinsin kahuri zargi ne Allah ke maka ba wannan ni'ima kuma ka butulci shi ne rashin rashin godiya ga ni'ima ne ce gaba
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل, فيرسل عليكم قاصفا ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا na'am na Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin dan adam musulmi man zai shiga matsala in ya hoto ya koma gidan ya koma ga Allah in ya hoto ya koma gidan jiya Allah ya ce afa amintum an yakhasu bikum janibal bar shin ku da kuke wani wa Allah wannan butulci an ku shiga matsala koma ga Allah an an hoto an tsira a koma gidan jiya yace kun amince ne kuna da garanti an yakhasu bikum janibal bar kana za a teku ne cikin matsala ka koma ga Allah to ita kasar da ka hauta ka ce ko ta baban ka ce ko ku kasar Nijar ce da ku ta yi Nijar ko kasar ta yanci da ta mun duruwa ta ce ce to ita kasar da ka san ko kana da garanti ita Allah ba zai buga ba zai buga ta hade ka kana garantin Allah ba zai kifar da kai ba kasa ta hade ka duk da yana duk Allah ne yana ta kunta kai ta Allah ka koma ga Allah ita ma kasar ta Allah ce tana yin budewa ta hade ka da wanda hade wasu to kenan shin kana da garanti an yi kasar dukkan jalibul bar bangaren na kasa wani bangare ya kisbe ya hade ku aw yursila alaikum hasiba ko fa daga sama Allah ya aiko da ruwan duwatsu ta kwaran gwatsa wannan ko ne Allah na yi ba abin da Allah bai iya yi ya ce su malatar jiyu lakun wakila idan Allah ya muku wannan kin in Allah ya ga dama a ƙasar ya buɗe ta waɗa ko ya aka ku da wurin dodo sama daga sama ba wanda za ku samu wani wakili wanda zai kare muku wannan azaba ta Allah ko ya hudu ku ba ku da cewa ba ku da wani wakili ba Allah na ke na gaga shirme ne kuma Allah ya yi wannan butulci don a cikin ruwa ne duk ɗaya ne ko ina na Allah ne babu wani abu da wace waya da gaba da dama sama da gaba daya babu wani abu wanda baka cikin na Allah kurin shiga tare mutunci kurin gara ku ta da rashin rashin hankali ana baka tsaye ala taurin kai babu wani abu daya wanda yake na wani ne ba na Allah ba damarka hagunjin da gaba da baya sama sa gaba daya kayan Allah ne inda kake kayan Allah su ma na Allah ne abin da ya ga dama ke yi da su da kuna da dama hiye Allah ka takai baka da wuta na kenan ku yi hankali ku hankali da ma Allah butulci ce bayan wannan nan an yi magana a ruwa kun mutu kasar tsayawa a kiti bai kasar tawada tsayawa ruwan dutse daga sama na azaba ya ce am amintu an yi idakun fi tara ta makwa shi ruwan da ka mutu ka zo kasar ke shagantaka a sama kasa shin ka amince wata ran ba za ka koma sama ruwan ba wata ran ba ka koma ba saman tekun wani da Allah mantuwa yake da ka koma ba ka koma ba tekun wani lokaci daban yadda a can ya maka ka koma ga Allah da kauto kai butulci ai ka wata ran ka koma ya kama kanka ce mishi yace bak tamanin am amintum an yu'idakum fi taratan ukhra shin kun amince zai maida ku cikin tekun taratan ukhra wani lokaci daban ba wancan manhurku fa yursila alaykum qadfa min ar-rih ya aiko muku iska mai mai fata fata da jirgin ruwa ta mai kata kata kuma kun san hikimar Allah babu wani abu a saman teku ko saman kasa yake gagarar iska in Allah ya kota yanzu ke kata-kata haka take a ruwan na san dai masu kalle kalle dai wannan labarin suka ce wannan alta wannan suka ce wannan Titanic ko Titanic ko Titanic wannan jirgin na tarihi Titanic wanda makerin shi duk tsare sai suka yi alfahari ga duniya suka ce wannan ɗahirta wannan ko Allah ne komi yadda wani kalmar bayan alfaharin an yi duk matakai da za a ɗauka na jirgin ruwa duk wani da za a ɗauka na kai nitsi an ɗauka komai an ƙare da yan shiga a yi da su a buɗe da su suka shiga dubannin mutane aka shiga a gwada ma Allah isa sun malamanta da nan kowa duniya kowa sai shi a tafiya labarin tarihi ya gwada ma duniya isa cewa ko Allah ya ba ya kara fadin cewa kai ko Allah dina komi ta yi wuri ko ba ita bi ba sai labari da buke yawa kuro Allah haba shi kada Allah ko ina bari kuro Allah bai shi ba kana bar mata abin zuwa da zuwa biyu farko ba tashin farko Allah gama kuma ya mugun da ba ba ce tan kowa ba ya ce tan kowa shi ba ka ce da shi ba wanda aka ce da Allah ya riga ba ba da mana shi da ta kawai Allah ko da mulki ne kun tausaya mana kun tausaya Allah ya yace kenan kuna tsammanin ya maida ku cikin wannan teku wani lokaci daban fa yursila alaikum qasfa min ali ya aiko muku iska mai karhi ku fa yuka ku ya dirbi da ku a cikin jirgin bai ma kafartum dalilin butulcin ku dokar kina wannan da ku bi ajanda ne kina ku koma ya kama kullayi tagraq mana a dirbi da kai a cikin ruwa ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا idan na muku haka kuka koma na fatar na dilimin da ku a cikin ruwa ba ku a samun wani wanda zai zo ya bayan haƙƙin a wajen Allah ko akwai wala ka ko ko ba babu wanda zai zo ce ma Allah na saka muka za bala ya ta kotu kotu suka kotu kotu kotu zalunci babu fa inda zaka an kare kenan ku hankali ko taba Allah shi ne kuma da taba Allah ko Allah Allah ya kamata mu tsoron shi mu girmama shi abin da ya soke ku in yi ma wani abin ba bai rama eh Allah ci gaba
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
dan wa qur'ani ya bukata aji hankali duk aya kaza me take ni sai ana kaje ya maka kaza da gana kulba hankali me Allah yake cewa dan wa anan Allah ke tabbatar da cewa wala karramna bani adam tabbas mun girmama iyan adam Allah ya karrama ni adam ibi tashin farko ibi tashin mala'iku masu matsayin wannan aka ce su ma adam sujada dan daraja da matsayi da Allah bashi kuna amma Allah iya magana da su ma iya nashi bani adam Allah ce na karrama su ta haka ɗan uwa to ayi malamai sai kace kai madadiyan adam nake sabani ma shin da su da mala'iku wai wani a wannan abin da malamai da suke magana kan wannan aya wa amma a samu mutum don butulci don rashin tunani da ikanci wai ya rike inkarin annabi ba mutum bane yi mutum mutum mai daraja a cikin maka da mutum mutum wa mutum abu ne mai daraja a kima wajen Allah kenan cewa annan mutum ne ba kaskanci ba ne ba daraja ce daraja ce kima ce ya ce wanda Allah ya karrama karrama Allah ɗan adam ne karrama su ba wani rashin hankali da tunani ka ci an sha'anin mutum da zaka matsala ce ba shi kuma Allah ya tabbatar da haka ce kuma ga ga so da yawa suna rigima na wai dan da kuma a cikin ahlus sunna ne so da yawa ka a cikin ahlus sunna ce ga wani bisa annabi sun ce annan mutum ne to ai shi Allah ce kul innama qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya
hasbuk wannan ka dago su da kahaf karshen kahaf Allah ne ke magana kuma a magana wuta ya kun kajiwa Allah iya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shi manzon shi kuma ya bashi umarni kun ka faɗi innama an aku hasan innama ana busha ke babu wani mataki na biyu sai ni jin wannan kurin mutum ne kuma kalmar innama ka abu da aljini haka mala'ika haka dabba inna ma kudu ana basharu ya ce kuma Allah ya ce biya maka yanzu kuma ya ƙara bayani misulukum don ya ji Allah ke ba kuma mutum kaman ku mutum ne dan adam kaman mu kaman ku misulukum Allah ya ce biya mutane Allah ya ce biya duniya illa an wa an san mai hankali ya san ana magana da masu hankali ana magana da masu hankali kalilin ma zakaru kaɗan masu hankali to wannan ana magana ta ɓangaren mutuntaka kakacin yare bambanci da kowa da ɓangaren halitta to su ne su kawo wannan magana wannan fasa da muke ya ce ai sun ce mutum ne kamar su alhali wannan magana ce ta allah ne ya gudu amma a kuma magana matsayi daraja wani muna bayani abu ne sananne ba a gama shi da kowa ba ma a ba hatta annabawa manzanni shi ne kodin ruwa ko ya na gabata sanin bayan yan uwa cewa mutum ne wannan nasu kurani an kace ba haka ba da wa kake rigima Allah kake kare ta kowa amma mun kodi ba da ko aya ka bada riba da tarjaba horon sun ci kowa ba haka Allah ya ce to amma mun san da matsayin wannan ana maganar mutuntaka masu inkarin Allah ba zai aiko da mutum ba ta ce mutum ne kamar mu amma bangaren kuma gama ku shauka wani bayanai wurare da dama cewa a nan su da salama ba maganar mu ba da musamman tsaye mu ma annabawa manzannin allah ce shi ne shugaban su tun yaya haka zai bayyana a hilin kiyama duk wannan annabawa ga adam an nemi a shiga matsala problem abu ya yi zahi mutane sun sha wahala ya ta wahala so ake man kwasa matsayin shi a yi samun kwasa matsayin shi duniya gaba ɗaya za a ga kowa da ina za a a tankari baban adam ga wanda Allah ya da hannun shi adam kai da baban duniya gaba ɗaya ka rage ubangijinka ba ka halin da muke ciki ka rage ubangijinka ya mana ceto yawa kowa ya sani adam da ce kai ni da ce tafiya iya gudun shi ya kume tsoron shi ma Allah wani tambaya bai iya zuwa ba ce ku sai zuwa ga nuhu a gaba ɗaya za a ɗunguma a jirgin annabi nuhu da sana ya baban duniya ba adam kai kaza kaza kaza duk sun da bayani ni wace kai ai a yau Allah ya wani fushi wanda bai taɓa irin shi ba kuma zai tsara fushi ba bayan shi ba wani ba ne shi ma ce sai ba zai yi ba ku je gaba gaba hazaka Ibrahim shi ma uzuri shi Musa kowa uzuri Isa kowa uzuri manzara ce ni ne kullum zan zo ci ana laha ana laha duk duniya annaba gaba ɗaya kowa ce ni yake da wani matsayi a yau yace zan je alƙashin al'arshin fadi yi sujada ga Allah yace zan yaba Allah da wasu kalmomi na yaban Allah to wannan kalmomin har a yanzu ban san su ba sai kiyama ta tashi in yawon sujada za a cusa mishi wannan kalmomin na yaban Allah ya kai ban Allah yace ba na yaban Allah ya ce ya Muhammad irfa asak ishfa tushaffa ya Muhammad ka daga kanka ka nemi ceto ka nemi ceto a baka ceto kun zai nemi Allah ya ma kuma lissafi wannan ce tan kowa ya ciki wannan a ci wancan mutum ne kawai kaman kaman kariya ce kariya ce kun kariya ce lafin kariya ce kamar ka kamar ka shirya su kariya ce kuma a wani gurin wani a ba ta hannun suna ne da kariya mata kawai kuka ta kawo zauro ne ba wani da aka yi Allah kiyaye da kai ne a taƙaice bayan wannan ya ce hatta bayan an ƙare wannan kaf gaba ɗaya gidan aljanna an ƙari da sabon shi bar mai shiga a duka kafa sun sai bukari ya ce fa'ati ba ba da janna fa'astarti fa yi ƙala man in ce muhammad zai ce bi ka amir allah ta rigar kabar ya ce zai ce ni ne muhammad zai ce ai da bayan ce zan nemi abu ne dan kuma sake na sai a ce shi fitaran gidan aljanna sai ce wane ne sai ce muhammadu sai ce dama kai aka mu umarni kan buɗe mu kowa kayan kai kayanan ma shi zai ba da shiga da kuma biyu baya wani hata an samu na ciki wannan an shirgo ya ce hata kuma a gidan aljanna ya ce daraja ta ƙololuwar kategori daraja ta ƙarshe wasila ke na ko ce ni nake da wani matsayin sha labar wani wani wace wani ce mutum ne kamar mu kai ma ka san yau ƙarya ce wannan ƙarya ce kama kuma Allah zai hisabi zai sakamakon wannan domin ƙarya tana kawai da a ɓata ahalin sunna suke wannan ƙarya to Allah zai sakamako tabbas kuma duk mai hankali ya san dai ƙarya ce annabi ba kamar kowa bane wajen daraja amma wannan wajen mutuntaka ce kenan dan adam kuma a takaice dan adam Allah karrama cewa nan mutum ne daraja ce kima ce ba kaskanci bane ba yace ya ce kenan walaƙad karramna bani adam mun karrama min girma iyan adam wa hamalanahum fil bar wal bahr cikin ni'ima da Allah ya musu iyan adam ya karrama su dan wa ta bangaren halittu bangaren ni'ima da yanda ma kashe su daga an wadatar tsara da haka mutum sai shi da kudin shi ya so ya so da wuce ya burge shi da nawa 100 ko da 50 ko kaza ya dawo ya burge shi da shi da kudin shekara wata ya kallo za ta wani da Allah a maka bakin dawis ya da ko a makan dawis daga yace ah da da ba ka abu ya mu da kaje da abu ga ma mu muku abu gurin amma kan kibri ga abu mai kewa ne amma kan ka da abu maka bakin dawis amma kan dawis amma kan kibri ga ko kaga da matsalar adam ba ba ta bice kamar shi wani ka sanar tutsu mai ado wani daba ne ado ya wata barewa mai zane ya jiya da kuɗi kai kalan ko kan doji ko balle ka san mutum in ce ku shi wuce abinci ka sha ba za ka masu masu wuce abinci su wuce tuwo su su wuce tuwo da wani su barewa wata da musa kalla ji daɗin tura shi ya wuce ya wuce tuwo to a ce a baka kan kan barewa ko jikin wata barewa sai ka amma ga amma baka ce ya da nasa ya gane kai dan adam daban yake ba gamin ka da wani abu ƙolon wata da ya ce wa hamannahun tilbarwar ba kuma mun ɗaukar da su allah ya halittu wanda ɗan adam shi zai haura ƙuni ya hau doki ya hau jaki ya hau sa dukkanan shi zai hau ya kai shi inda ke su alaƙar su ma halittu ne kamar da aka halice ka amma girma da allah maka ya baka hankali baka daraja kai za ka hau su biya maka bukata su maka noma su maka wahala kuma ka yanka ka cin kaso duk wannan bai wata nema ta Allah ta'ala ana magana can dabbo masu rai kuma hikimar zafi ma da ya zo ya alama ɗan adam ababen hawa da tun daga bai zo har zuwa jirgi ka hau ka biya bukata ka ba ala a ga wannan mota ce ko belo ne na na zaki ko kakanan ko da kumi ga abin hawan shi a ci wannan su sun ci gaba manya ne rakun ma ko giwaye sun yi kai sun gina mota ta hawa kai aka wanda ba kun ka Allah karama ba ka dama wannan abin ka hau tun wancan abin ka ga wanzu ma da kuma bai gudu da kuma bai gudu zai ga mota ya tsalam ka ga an hakima kudin sai an hakim Allah kai yau inda a ce yanda muka yawa a wannan wurin a ce da shinkafa mu za ka ka araƙumi ka tana ka sha ba araƙumi na kuma da ba su ɗaukar ta amma ya gaji Allah tana zira kuma an cika bara kuma an cika ba kai lalle ta dauko kaya da kuma 200 200 ya ta dauko kaya da kuma 200 ta daya kuma an da zai zo a wata guda ta zo a kwana daya balle na zaba ne duk da san Allah ya tsare shi ko gaba shi kuma kuma duk ababan a hankali sai ka yau ne shekara 200 ba aka tsaya a wata shago aka zama na wani taro yanzu a yi nan da shekara kaza Nijar da muna miliyon shekara muna dubu ɗari biyar yanzu lokacin aka yi miliyon ishirin a Nijar to ga ga kuma rakon mu ɗari biyu ne ko dubu ne ya za a ci abinci a yanzu mutuwa zai wanda ka ayu haka za ci amma Allah ya shirya zamanin iya zawa kuma zai kama kayan zamanin daidai da kudu za ku samu rayuwa ta wannan hanya Allah ta rike mu ya ce dai kenan wa hamalnahu fil bar wal bahr mun dauki dan adam abun hawa a cikin saman kasa haka a cikin teku abun hawa iri iri yadda yake a saman kasa abun hawa iri iri a tekun ma abun ba tokin hawa hawa ne iri iri ne da mai gudu gudu don daukar kaya da daukar mutane ga sun da iri iri duk wannan ni'imar Allah ce ka yace wa razaqnahum min tayyiba ko muka hal muka alsata ya adam ababan marmari iri iri daban-daban kayan marmari ita ta zane ma wani ma haka ba wani ba kanci ba kayan daɗi iri-iri kun ba wanda a ce wata dabba ko ta halitta ce na ta ne ne da ta bata da abin wani ko mangoro ko guza ko lemu ko bana ko ne a adam ke gyarawa a ci in rama ba da bushi kai dai dan kai akai jama'a ga da kayan daɗi to faddarnahum ala kathirin mimman khalaq mimman khalaqan tafdila kuma ka hiyi ta iyan adam akan da yawa daga cikin bayinmu kuma ta bambanci da yawa kamishi bambanci Allah ya ta maka tsara da kici ke wannan abin ma Allah godiya ne ba ma Allah butulci ba ya kana sai kuma Allah godiya bai gode ba gode da Allah ka ba abin da yake so Allah ta mutum ci gaba يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا
sai kuma kuma na yanzu Allah subhanahu wata'ala na ba mu labarin kaman ga kiyama ta tashi inda kuma za a yi kira zuwa ga hisabi na sakamakon irin rayuwa da aka yi a nan duniya ita yau ma nadu kullu unasin bi imami ranar da za mu kirawo kowace jama'a nan bi imami malamai magabata na tafsiri suna sabanin me ake imami shi ana ni annabinsu ana ni littafinsu wannan yawan matsaloli ne kowanne ka ɗauka ba